أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مرسادوا دكو أتكي وندرسي نامنا مقدمة أضواء البيان تا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين آه nan darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a safha ta 21 ko yanzu kuma za mu tashi a wannan safha din da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'ala ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya kafin mu ci gaba da karatu akwai nukta biyu da muke son yin ishara gare su nukta ta farko shine cewa duk inda ka malam ya bada misali guda idan kana son kai bincike to sai ka bincika tun daga farkon alkur'ani har karshen shi irin wannan nau'a akwai karatu ne mai yawa kun fahimta in ya kawo misalin al'ijimalu fi kaza al'ijimalu fi kaza to ka diba tun daga bakar hannasi wannan ka'ida da ba da misalin ta nawa akwai cikin alkur'ani kina duk lokacin da ka tafsiri in ka hankalta sai ka yi tun tuɗe ɗaya daga cikin waɗannan ka'idodin ba sani ko mun fahimta ba kun gane ko tun daga farkon muzakkira hannan duk inda an ka ba da misalin abu guda to ka bincika irin shi nawa akwai cikin alkur'ani kun gane ko ku gane ba yanzu nan malam ya ba mu misali cewa an kawo illa ta halittar abin nan ko taurari ko to illa ta halitta dan adam yasa Allah ya halitta dan adam me yasa Allah halicci sammai me yasa Allah halicci kasai me yasa Allah halicci dabbobi me yasa Allah halicci ruwa tun daga farkon alkur'ani har karshe duk halittar da ka gani ka azama ta alamar tambaya me yasa an ka halicce ta karatu ne mai yawa shine nake son ku gane kenan tun misalin da kaga an bada guda in kana tafsiri ka hankalta shin irin shi nawa akwai cikin alkur'ani kun gane ku ku gane ba abu na biyu ayar da muka karanta wajen wahuwa Allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun mun kawo maganganun malamai kace magana guda hudu ne magana ta farko wa huwa Allah fi samawati Allah yana sama mun kawo ayoyi huwa alladhi wato abinda amintu mun fi sama kenan sai ka tsaya wa huwa Allah fi samawati an gane ko wa huwa Allah fi samawati magana ta biyu za ka tsaye akan al'ard ba a kan samawati ba wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi shine wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilah magana ta uku wa huwa Allahu fi samawati an gane ko sai ka ce wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum kaji magana ta nawa ta uku ko magana ta hudu wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun kenan wa huwa ilahun fis samawati wa fil ardi wa ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun sai ta zama to ta hada ma'ana guda biyu kenan ina fata ku cin kenan sai ta zama to babu waqafi tun daga farkon aya har karshe wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi kenan sai ta zama to wa huwa Allahu fis samawati an gane ko sai ta zama to fis samawati wa fil ardi sai ta zama to wa fil ardi أي وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو في السماوات ويعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أيضا na fatan kun fahimta sai da mutum ta haɗa ma'anonin gaba ɗaya tun da ba a yi wakafi ba mun fahimta masani duk ma'anonin da an ka faɗa in ba a yi wakafi ba sun shiga cikin ayan malam ya ce to wa min anwa'iha yana daga cikin nau'uka na bayani ko ba haka ba an yadkura an yuzkara amrun a faɗi umarni cikin alkur'ani Allah ya bada wani umarni ko an bada wani umarni aw nahyun ko wani hani fi mawdi'in a cikin wani wuri ko wani bagire ko wata aya thumma yubayyan sannan a bayyana fi mawdi'in akhar a cikin wani wuri hal hasala limtithal shin abin nan an zartar da shi fil amri a cikin wannan al'amarin awin nahyi ko hani aula ko ko a'a wakazalika yana yiwa an yadhkura an yuzkara shartun a faɗi sharti cikin alqur'ani thumma yuzkaru fi mawdi'in akhar sannan a faɗa cikin wani wuri hal hasala zalika shartu aula shin wannan shartin ya tabbata ko bai tabbata ba kaga duk wannan yana daga cikin abin da ɗaliban ilimi suke watsara musu ba su hankalta mishi duk in an faɗi abu cikin alqur'ani shin ina muta'alliqin shi yana ida to malam zai baka bayani فمثال الأمر مثال الأمر قوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم da ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'min da mu'minai da mu'minai qulu amanna billah ku ce mi mun yi imani da Allah ko wa ma unzila ilayna da abinda an ka saukar muna sai kai hattara dalibi mai hadda alqur'ani a cikin ali imran qul ni qul amanna billahi wa ma unzila alaina can alaina ne cikin suratu ali imran dan wajen hadda suna buga mutum baqara qulu ali imran qul amanna billahi wa ma unzila ilaina a bakara amanna billahi wa ma unzila alaina a ali imran alaina a bakara wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub al asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim ali imran wa ma utiya musa wa isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a bakara wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw a ali imrana wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allahu akbar dole kuma akwai balaga sai ka kuma cikin littafin ma balaga biyarsa an ka ce wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim amma a bakara ali imrana sai an ka shafi wa nabiyuna min rabbihim biyarsa can bakara an kai itnabi ka kuma cikin at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil samun ra'i kaga abin da ya faɗa da sauran littattafan da suka yi ta'arruji zuwa ga wannan mun fahimci wannan to nan dai Allah ya ce a faɗa malam yace ila qawlihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba mun bambanta wa tsakanin daga cikin manzannin sa na an ce ku ce in an ka ce mutum ya ce mi ake jira kenan ko ya ce ko to nan duk inda kaga umurni cikin qur'ani an ce Allah ya ce ayi shin an yi ko ba ai ba in an ce Allah ya hana tun farkon alkur'ani har ƙarshe shin an nisanta ko ba a nisanta ba sai ka jawo ayoyi don nan ka yi tafsiri mun fahimci wannan ko da baka duba tafsirin kowa ba kuma ba mun cika ka duba tafsirin kowa ba ka yi ta duba tafasi amma ya zama to kai ma kana iya dan ƙara wani abu don su ma wanda suka rubuta tafsiran nan ba wai abinda magabata ɗaya sun ka faɗa bane sun ka ce a su ma sun dan ƙara cikin nasu da abinda magabata ɗaya faɗa na sun ka faɗa da shi kenan ba a bukata a sake wani tafsiri duniya sai duniya ta tashi ko ba shi kenan ba malam yace faqad bayyana Allah ya bayyana qarara annahum imtathalu sun aikata hadal amr wannan umarni bi qawlihi amana ar-rasul ko ba haka nan bane bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ashe sun yarda sun bi sun yi imani to cikin qur'ani umarni nawa akwai cikin qur'ani hani nawa akwai dukkan musulmi wanga bincike ومثال النهي مثال هني قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى وقلنا لهم لا تعلوا في السبت أنت ما يهودا وكسو كتل إياكا سي كامن كفيران أسبركو فقد بيّن الله يبين أنهم لم يمتثلوا أن هنسوا أما بسوهنبا بقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت كو كن سمو أن سنكي تأدنشي رانا أسبر كو باكبا وقو أبنن وقوله دفدر الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت فنقالكو إمام الكسائي دا ابن كثير دا خلف سنكرنتا وسلهم دا ما فئلي نظم توينا دا الحمزة سكيا فئلي ماضي سألا كبا كبا تم أمرين شي سيشكوما أو بيو wani lokaci ana cewa is'al kuma ana cewa sal nan ya ce was'alhum kuma ana cewa wasalhum wani wuri ya ce salbani isra'ila kam atirahum min ayatin bashira na fata an fahimta to an ce man manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambaye su nan tambaya ba wai dan saboda ya jahilci abin ba in sun faɗi abin da ba haka ba ƙarya suke don Allah ya bashi labari da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa tambaye Yahudawa ba wai dan saboda ya tambaye su sani neman sani ba a'a in sun faɗi ƙarya Allah zai bayyana ba ana nufin malaman sa bane isra'iliya cikin da kai ji ana faɗa wasalhum ka tambaye su anil qarya kina an khabaril qarya ko an ahlil qarya ko ba haka ba allati kanat hadirat al bahr wanda ta kasance kusan teku idh ya'duna fi sabt lokacin da suke ta'addanci a ranar asabar ko ba haka bane as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim ko yawma la yasbituna akwai kira'a wa yau la ya subutu na kire daga ne akwai kira'a la yau ma la yi subutu na duk shawad ne ka diba cikin abin nan addurul masul kaga taujihin waɗannan kira'o'i asalin asabtu shine alqat'u ko arraha alqat'u yanke abu shi yasa an kira takalmi asibtu asibtu al-yamani lam yuqaddadi in ji tarafa sannan asabt ana nufin yankewa hutu waje an nanu makum subata hutu li'annahu inqata'ul haraka kawai garan bane to waɗannan mutanen kissa su tazo alladina atadaw minkum fi sabt kuma nan akwai wata ka'ida ta al-ijmal wa tafsir ya ce waɗanda sun kai ta'addanci amma bai bayyana ya sun kai ta'addancin ba to sai zo ya fassala shi wa laqad alimtum alladina atadaw minkum fi sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in ai shikenan sai an kauce faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'idan lil muttaqin to tafsirin tana cikin suratul a'raf واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أن فصلت mun fahimci wannan ko akwai abu biyu kan wannan kissa da ya kamata mu kara sai mu je gaba shine na farko da Allah ya ce idhi aduna fi sabti an ce suna yin ta'addanci ran asaba an hana musu kamun kifi ran asaba sai su kafa tarkomi ran juma'a kamar da aka bada labari to ba karan bane to hila ce wai Allah za a yi ma wayo wanda shine yanzu da yawan musulmi suke akan shi ya za a yi ma shari'a wayo shari'a ta hana wani abu sai ka kewaya ka ce ga yadda za ka yi mun fahimci wannan da yawan mutane sai Allah shi haramta abu sai aiwata yadda dubara ko a canza ma abu suna wanzu Allah sun salbi ce Allah ya tsine mai yahudawa ko Allah ya haramta musu ne a sha kitse fa jamaluhu ko ba ganin bane nan jamala ba shi ne hada abu ba kuma ba rakumi ake nufi ba jamala nan azaba shay'a yanar kan da shi sai suka nakar da shi suka amshi kudin shi suka sai suka ci wai ba na ba su kice ba amma sun ci sun ci kudinsa to mi an kai kiran zama da ba ta kare ba an sai da kari an sai miji daga musulmi yanzu yana sai da jakuna yana kai su kudu ana ci kuma ya san cin su ake yi ba wai wani aiki ake da su an ka tambaye ci a shi bai ci jaki ba to ba an ba kudin jaki ba ha shi ne abin da muke ta yi Allah kai mana sani mutane da dama suna aukata to shine Allah subhanahu wataala ce to su wanda sun kawo wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadid qalu ma'dhiratan ila rabbikum hafsi ya karanta alhamdulillah kathira ma'dhiratan ila rabbikum sauran jamhur sun karanta ma'dhiratun ila rabbikum to qalu ma'dhiratan domin shi ma'dhira yana dauke da alqawl to sai da mun to kaman mafulun bihi na ko ba haka ba ko ko qalu na'dhiru ma'dhiratan qalu ma'dhiratun kuma ta sauran qalu amruna ma'dhiratun yanke uzuri dan zaka samu fawaidud da'awa kenan da'awa ba dole bane a karba kai dai ka yanke uzuri ka kai bayani ka isar da sakonka wanda ya dauka tashi wanda bai dauka ba tashi dan haka duk wa'azin da aka yi ba cewa wajibi bane sai mutun ya dauka na fata furci za a hadu da Allah kaga da maka aiki kaga da maka dira na fata furci amma mu abinda Allah ya dora mana fadi mi Allah ya ci shikenan mun kare to fawa'idud da'awa kenan mun fahimci wannan ma'adiratan kenan yana baka fawa'idud da'awa in an kai da'awa za a tsere mala anta Allah kanu la yadlu ila alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisan dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu in an kai da'awa za a yi bayani mutane za su gane addini fa'idodin da'awa in ka samu maudu'i sai kai maudu'i sun kai 50 fa'idodin da'awa a fagen jagoranci yadda za a samu jagoranci mai kyau a fagen sallah a fagen azumi a fagen zakka mutane su gane kaza su gane kaza su gane kaza su gane kaza fa'idodin suna da yawa an gane ko wala allahum yattaqun kuma tana yiwa su yi su ji tsoron Allah kenan tana yiwa in kai wa'azi in ba mutum bai karba ba kai dai ka isar da sakon Allah in kuma ya karba kuma ka samu an ƙara samun ci gaba ka baka nan bari to sai Allah ce falan ma da su ma zukiru bihi lokacin da suka bar abin da an kai musu wa'azi ko suka manta domin in mutum ya bar abu lokaci ya tsawo mi zai mantawa zai shi yasa ba kullu ake fassara na su ba da da mantawa wani lokaci ana cewa bari nasullaha fa nasiyahu sun manta da Allah sai ni Allah ya bar su baka ce Allah ya mantuwa la yudhillu rabbi wala yansa falamma da su ma zukiru bihi an jaina alladhina yanhauna anisu sai muka tseratar da waɗanda suke hani daga mummuna abu sai malamai suka yi sabani wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun to nukta guda biyu na ƙarshe sai mun ka kama waɗanda sun kai zalunci to waɗanda suka yi wa'azi ba su yi zalunci ba ko ba ka nan bane in dai ba wa'azi sun kai ba kuma su ma sun ka sun ka aikata amma dai mutum ya wa'azi bai aikata ba shikenan ya soke nauyinsa to akwai waɗanda ba su yi wa'azi ba akwai waɗanda sun kaje sun kai ta'addanci to shin su a khadnal ladina zalamu bi azabin ba'isin shin su waɗanda ba su yi wa'azi ba suna ci ko ba sa ci ibnu abbas yana da ra'ayin cewa abinda aka rawaito gare shi cewa waɗanda ba su yi wa'azin ba su ma sun zama to cikin akhadnal ladina zalamu bi azabin ba'isin dalimin sa an gane ko sai nuna masa a akarwakallah ni ba ni tare da wannan ra'ayi ni ina ganin ba a kama su na fata an fice ni a dalilinka ya ce saboda wa'azi fardu kifaya ne idan kama bihil ba'adu saƙafa an libaƙin ko ba haka nan ba ne waltakun minkum ummatun minkum wasu sun ka ce wagga min tabi'idiyya ce ai min ba'adikun kenan wasu sun ka ce a min bayaniya ce ku zamanto al'umma kaga an samu sabani bayaniya fashtani burrijisa min al'authani ai hiya al'authani dan dukkan gunki banna ne wasu sun ka ce bayaniya sun ka ce to sai aka yi sabani mi addalilin kuna cewa bayaniya da sun ka ce Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun suna masu cin nasara to kenan don haka ta zama to wajibi akan kowa sai dai kowa ya gurgurdon ikon sa a inda yake da iko a gidansa a wurin da babu wanda ya kai gare shi sani mai kawaidi wani wuri shine a mufti gaba daya kuma shi Allah mai juma'a kuma Allah ya ce wa ulaika humul muflihun yayi hasab malamai suka ce adam min tabi'idiyya ce hasr wanga idafi ne ba haqiqi bane ba ana rufe su kadai ga cin nasara ba amma irin tasu babu mai irin ta minkum nan ba'dakum dan ba kowa yake da ilimi ba in an ce kowa sai ya wa'azi to kuma cikin al'umma wa za a yi to kenan wa za a yi wa'azi kuma in kowa ka ce dole sai ya wa'azi ko kuma a'a kowa ya wa'azi daidai gurgurdan ilimin sa to anan zance mafi inganci ne ba a halakar da su ba don mi don in wasu suka yi wa'azi ba dole bane kowa sai yayi yana daga cikin abin da ya kamata mu gani idan wani malami ya sanya wasu darussa wancan yassa wancan yassa ba dole bane gari kowa siyasa littafi du'at an gane ko shi yasa kuke ganin da malami uku a gari su ne ake saurare saboda kowanne ya kware a fannin sa kuma za su iya bada karatu kowa zai dauka yanzu sai a bude darasi 50 ko da aka wata shidda 49 da sun mutu saboda waɗansu ba a iya ba waɗansu kuma babu ikhlasin waɗansu kuma ɗaliban ba za su iya jurewa ba shi yasa in dai akwai ƙwararrun malaman da sun isa su karantas a unguwa to ai hakuri a ji a ɗauka gare su abin ba na gado bane ko na wani yanki ko wace unguwa sai ta samu mun bai can ko to tun da sun yi wa'azi waɗancan ba sai sun yi ba to da Allah ce akhadna alladhina zalamu me yasa ba a ambace su ba sai aka ce a ba su kai sharafin waɗancan da suka yi da abashin sa Allah bai ambace su ba an ce ibnu abbas sai da ya cire hullarsa ya dora masa Allahu akbar mun fahimci wannan da ke ko wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsuku akwai qira'o'i daban-daban bi azabin bisin bima kanu yafsuku imam nafi' da abu ja'far haka suka karanta sannan akwai wanda suka karanta bi azabin bisin ibnu amir haka ya karanta ina fata an fahimci ko ba haka ba sannan wa akhadna alladhina zalamu bi azabin bai'asin imam shuba haka karanta sauran sun karanta bi azabin bayisi dukkan su kuma kowane akwai shi tabbace qira'a ce ingantatta kuma ya za a taujihin ta aiki ya same ka bi azabin bisin bisin imam nafi da imam abu ja'far wadansu malamai suka ce nuqila ila alwasf ya banga ila alwasfiyya wato kamar abu ne wanda an ciratar da shi daga wasfiyya asalin shi fi'ili na amma sai an kabe da shi sifa kamar nidwin shine mutumin da yake ya rami an gane ko niqdin shine abinda an warware shi asalin shi fi'ili na gaban da ake kawo cikin hikaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an hana ku anil qil wal qal kaga qil asalin shi qila ne sai aka kama alif wal lam kaga nuqila min al fi'liya ila al wasfiyya ya kuma suna wal qal shi ma qala na ai sai aka samu alif wal lam fi'li ne kuma an ka samu alif wal lam naql ne an kai kenan bi bi sinkin nan ko ba haka ba wato fi'ili da an kai nakalkin shi zuwa ga mi zuwa ga wasfiya bi isa ta an kame da bisin shikenan ina fata an fulci wasu ka haka suka ci wasu malamai kuma suka tafi cewa a'a wasfun na an gane ko ala fi'li fi'li sifa ce wani lokacin sai a ce fulanun hilfu fil hilfu hilfu fi fulan hilfin ni ya zo ala wazni wato fi'li wasfin da kenan sifa ce ba wai fi'ili na wanda an ka dauke ki ba magana ta uku din sun ka ce a'a asalin shi ba'isin da sai an ka cire alhamza an kai takhfifin ta sai zan bayisin an gane ko bayisin to sai kuma ya'un da ya'un sun ka hadu bayi bayisin an gane ko sai aka shafa ɗaya daga cikin su sai kuma bisin saboda an yi itba'il kasra bayisin aka shafe ɗaya daga cikinsu ya'un ta haɗu da ba'un sai an kai mata kasa magana ta hudu kuma sun ka ce a'a bi'sin ka wasu ne katifin katifin na asirin shi misul katifin kamar yanzu katifin ai fa'il ne na fata an fahimci katifin ai fa'ilin ne sai aka ɗauki fa'ilin sai aka yi takfifin alhamza aka ɗauki wasalinta an ka azama ya'un an ka ce bisin bi azabin bisin ban ga duni da malamai shi ko wancan asalin shi ba'isin sun ka ce asalin shi wato fa'ilin ne ka mithlu raghifin wa shahidin sai an kai mishi takhfifi an kai takhfifin hamza an ka shafe wato ya'un guda kuma akai ma ba'un kasra saboda ta itba'ul ya a qira'ata ibnu amir bi azabin bisin to yana koma ne ko mu ce asalin shi naqlkin shi ne akai manqulun ne an gari ko kamar da aka ce anil qili wal qal ko ko sun kace a asalin shi wasfi na hilfin kamar da aka ce hilfin kinna qira'atu shu'ba bai asin suka ce sifa ce mithlu dayghamin daygham shine mi shine zaki ko sayrafin mutumin da yake mai sarrafa abubuwa ko canji sauran sun karanta bi azabin ba'isin bima kanu yafsuku ba'isin ala wazni fa'ilin mithlu shadidin lil mubalagha wa asluhu fa'ilu aslin shi fa'ili na kenan ba'is ne sai an kace ba'isin wasu kace a aslin shi masdar annahu masdar wusifa bihi kamar masdar wanda an kai sifa da shi bi adabin zi ba'sin azaba mai tsanani mithlun nadhir wanda yake ma'abucin gargadi zun zun nuzur kenan wan nakir zun nakara wal azir zul uzr mutumin da yake mai uzuri kadiba cikin ad-durrul masul fi ulum kitab al-maknun asrin al-halabi da haka karatu bai yi kawai ka zo kai ta gaya mutane wanda ka gada kowace kira'a tana da dalilin ta a larabci ya za a iya neman mota wasu kin da ke da bukata da ita wallahu ta'ala ala mun ji ko to Allah ya kama su da azaba don haka duk wanda ya ce ma Allah wayo Allah ya haramtar da abu ka bi wata dubara da zaka halartar da shi musamman muna cikin zamanin fitintinu turawa suna da karfi suna ba da kudade malamai suna da kudin kudi waɗansu daga cikinsu 'yan siyasa kuma suna son a ba da kudi na birije na turawa a ba dama 'yan luwaɗi su zo su a ce majority ta jabe su a turo musu miliyar 40 sai su hidda miliyan 20 a ba mallamai jika 100 a ce ai addu'a Allah ya saka za ta zama lahiya kwacci kudin 'yan luwaɗi Allah na zubo mai wuta kuma sai ka mutu da talauci in dai kudin addu'a na zaka amfani da su don ka ce ka yi addu'a ƙasa ta zama da lahiya Allah shi halaka mutane saboda su yi luwaɗi kai ka zo a baka kudin yan luwaɗi ka ce ƙasa ta zama da lahiya lahiya kashi ka ci dawa da bakan miya kai ta roƙon Allah ya yi maka alheri an gane ko da haka kwane-kwane da ayoyin Allah abu ne wanda baya yiwuwa ba wata gwamnati ba wani mutum wanda za a cewa a yi mishi tawilin ayoyi su dace da abin da majalisar ɗinkin duniya take so ko wani gwamnati ko ɗan siyasa ko wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko ma menene abin da Allah ya ce haka Allah ya ce mai aiki shi wanda bai yi lasta alaihim bi musaitir mun bai ce wanda da kyau ko da haka irin waɗannan tawilat kin ayi hatara da su duk wanda ce zai ma Allah wayo Allah ba ya mishi wayo an gane ko shine abin da bani Isra'ila sun kai Allah halakar da su me yasa ya bada labari dan saboda kada ka ce zaka yi irin aikin su sun kafa tarko a ran juma'a ma'ana ba shi kamu ba amma sun yi to ba shikenan ba ina fata ana fahimta ai sun aikata to yanzu shine abin da ake yi ga aya karara ayi tawilin saboda a cimma wani buri ko ayi wata yar dubara ba a yi komi ba kenan ana nan wuri guda kaji sha'ir ya ce ka annana wal ma'u min haulina qaulun julusun haulahum ma'u ka annana wal ma'u min haulina ka ce dai kamar munan muna zaune ruwa suna kewaye da mu ko ko ka ce qaumun julusun haulahum ma'u mutane na suna zaune ruwa na kewaye da su mi an ka kira lafazin ɗaya an ka canza Allah kai mu sani to idh ya'duna fi sabt malan yace wal muradu ba'dhum ana nufin sashin su nan sai kai hattara ba dukkan su da sun kasaba ma Allah ba ko ba haka ba eh dan da Allah ce idh ya'duna fi sabt ba ana nufin dukkan su sun kasaba ma Allah ba dan Allah ya faɗa a cikin Arab nan da ya ƙara a su ayoyi ba ya ce dukkan su ba falamma nasu ma zukiru bihi an jainal ladina yanhauna anis su wannan ya nuna cewa ba dukkan su ba an tsiratar da waɗanda sun kai to waɗanda ba su yi hani ba fa su ma da Allah zai tsiratar da su amma bai ambace su ba saboda su ba su yi wa'azi ba mun fahimci wannan da ke ko wallahu ta'ala ala malam yace to misalu sharti misali na sharadi qawluhu fadar Allah subhanahu wata'ala wala yazaluna yuqatilunakum kafirai ba za su kushe ba suna yakar ku ta kowace hanya an gane ko yaƙi da makami yaƙi na tunani alghazwul fikri yaƙi ta fuskar wato sawan mata su yi bore yaƙi ta fuskar sa muku takukkumi na tattalin arziki yaƙi na yada labarai waɗanda ba na gaskiya ba yaƙi na tayar da rikici na ƙabilanci yaƙi na tayar da rikici na siyasa yaƙi na kowace hanya duk wata ministar da akwai a ƙasar ku duk wani ministar da akwai a to akwai yaƙin da aka yi da ku saboda ba a son ku ci gaba ministan ku na ilimi ba a fatan ku yi ilimi mai kyau shi sa nan akwai yaki minista mai kula da kuɗi ana na ana kokarin yadda za a yi da arzikin ku kawai zaman to karyayyen tattalin arziki na shi sa akwai assistant technical da suke kula da in za ku ci gaba a karya ku akwai hisar askari akwai hisar fikri akwai hisar wato abin nan hida'i wani lokacin a hana muku abinci wani lokacin akwai hisar na sojoji a kewaye ku aka bas bas militar suna nan yuqatilukum min kulli nahiya wa fi kulli shay kakka ɗauki wukati na ko a ɗauki takobi kawai ko a ji abin yaƙi ta ko ina ne a zo a koya ma 'ya'yanku shashanci a makarantu yaƙarku ne ake yi domin bayan ku ce ake son ta halaka hatta ya ruddu kuma an dini kuma inistata'u sai sun dawo da ku daga addinin ku ku yi ridda inistata'u in sun samu iko kaga ne inistata'u Allah ce in sun samu ikon haka ko ba ka nan bane sharadi na to yana jawabin shi malai yace faqad bayyana fi awwalil maida Allah ya bayyana a farkon suratul maida annahum lam yastati'u ba za su iya ba bi qawlihi al yawma yabisal ladina kafaru min dinikum daga yau kafirai sun yi tsammani daga addininku to anan sai ai hattara Allah ya ce min dinikum duk da yake jawabin sharɗi ai bai zo da fa'un ba domin wata sura yake amma ma'anar shi ta jawabin sharɗi ta in istata'u to ya isa alladhina kafaru min dukun sun yanke kauna kidan ba za su iya ba shine jawabin sharɗi ta fuskar ma'ana mun fahimci wannan to amma abin da ke so mu fahimta min dinukum Allah ce bai ce minkum ba sun yanke kauna za su murkushe addinin ku amma kai in kai sako sako kana iya ridda shi yasa zancen a yaƙi musulunci a ce a cin nasara ba zai yiwu ba amma kai kai hankali domin alfitanu kafira wasabatu sa'bun fitina ta safe daban ta rana daban ta dare daban kai kana iya ridda amma addinin Allah bai yiwa a ce an yaki addinin Allah ce nasara wa qad bayyanahu aidan kuma Allah ya bayyana wannan bi qawlihi da fatarsa fi bara'a a cikin suratul bara'a wal fath da suratul fath was saff da saff li yuzhirahu ala ad-din kulli Allah zai rinjayar da addini abin nan addinin sa akan kore addini huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala addini kulli sace mi walau kariha almushrikun anan dole sai mun dan yi raskona saboda mahaddata alqur'ani ko da lokaci zai dan yi nisa ƙara ayi bayanin wannan abu na farko malam ya ce a cikin saffi ya kawo shi a cikin suratul fatih domin li yuzhirahu ala addini kullihi yana daga cikin mutashabihatul alfaz walau kariha almushrikun a cikin suratul tauba da cikin suratul saffi amma a cikin suratul fath li yuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida to cikin suratul tauba li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun ya ayyuhalladhina amanu inna kaseeran min al-ahbari wa ruhbani la yakunu amwal an-nas bil batil can kuma li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim dai bata kare ba abu na biyu da yace li yuzhirahu ala addini kullihi ya rinjar da shi akan kowane addini kaga wannan ya nuna cewa ashe kalima ta addini ba kullun take nufin ba addinin musulunci akwai inda kalima ta addini in ta zo cikin qur'ani kafirci take nufi qarara bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum ya lakum dinukum addinin su menene shi to don haka ba kullum kalmata addini suke nufin ba addinin musulunci ko cikin ƙur'ani kazalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik dinil malik da addinin yusuf ba dina ba addinin mu wancan sarki kafirci da arab ai ko musulmi ne kuma addini da larabci tana nufin aljaza maliki yawmiddin addini kuma bashi addini kuma tana nufin al'ada wani lokaci a larabci lokatan to da irin wadda gabuwa baka tsaya ka fahimce su ba kawai ka ɗauko littahi kana can lokacin da za ka shiga gidan radio ko tv ya yi kusa kana can kana wanka ka hito an mata ka ta aji ma taliya da wakil shinkafa ka buki ka bi ka katar riga da rawani ka wasa oh bisa moto shi na ta sabri gahar ta malam gahar ta malam ya zo shi na huciya bude kurani bismillahir rahmanir rahim ana ta watsawa a haka za mu ci nasara ina karatun da aka tsaya aka yi mai kyau an san ka'idodin an yi nazari sannan aka zo aka yi karatun koko abinda aka gada mana manya-manyan malamai wani lokacin kafin su yi darasi guda sai su yi nazari 20 a bincika wannan a bincika wannan a bincika wannan to kai baka magelo a ilmance ba kuma ta yi na kakai haka iske wani darasin da an kai mai na safe shi da ke zuwa yi tafsiri da shi da marici jalalin da ko jalalin da ko wani tafsiri in malam ya fassara mai da safe ya yi nazari tsakanin azuhur da al'asar sai ya gina marici watsa ran da mallam bai mai karatu ba sai shalabe ya ce a sa kasa ta bai da labar wannan karatu dole mu gyara mu gaya maka mu gaskiya wallahi domin za mu haɗu gaban Allah kuma nan da 'yan shekaru kaɗan matasa suna ta karatu mahaukacin karatu zaure yanzu ta dawo ana ta yi tsangayoyi na har da ƙur'ani ta yi a kai jami'o'in kuma sun buɗe zuwa gaba wallahi ko an baka dama an ce kai karatu wallahi ba kai don akwai masu gatorra ga ta yi ga ta yi huskarin ka za su yi ɗai ɗai ɗai sai kare da kanka in ma can baka bari don Allah tun da da kana ganin in kana wa'azi ba kowa ke ganewa ba yanzu da ka ja aya ba daidai ba akwai masu mahaukacin harda ta ginu tsantsan tsantsan tsantsan tsantsan tsandirdir da ka ja suka ce a ya ce to har ka galamari ya baji ko ka koma kai karatu mai kyau ko ka tai zuwa kasuwar ka bas in ma hada wa in ma hada abu na karshe abu na karshe amin huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli kun ga ya faɗi illar da yasa turo manzo arsala rasulahu liyuzhirahu ala ad-din kulli dan ya rinja da shi akan dukkan addini suna daga cikin dalilan da anka turo manzo sai ka diba me yasa aka turo manzo an turo shi dan saboda mi dan sai da zaman to wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai istinbatin illa can kamar da ya ce maka ana faɗin illa dai kuma sai a ƙara waɗansu an turo shi ne don saboda ya yi kaza ya bayyana gaskiya an turo shi don ya ceci mutane an turo shi ma'ana ya ceci mutane tun anan duniya kuma lahira ya ceci masu imani in Allah ba shi izini misali an turo shi saboda ya gadar da mutane addinin Allah na gaskiya illoli sai kai istinbadin su ga sunan ba sani ko mun fahimta ba abu na karshe sai shine a har da Qur'ani akwai walau kari hal kafirun akwai walau kari hal mushrikun to wanne ne gabace wani kafirun shi ne gabace mushrikuna to in kana son ka rike su kan kabace sai kai aiki da ka'ida ta at-tartib na huruful hijaiyya malaman hadda qur'ani suna da uslubut tarmiz ko uslubur ramzi kuma akwai uslubu qa'idatu hurufil hijaiyya duk in kaga ayoyi sun ci karo da juna to diba ko suna kamancecena da juna barin ce sun ci karo da juna wacce ce harafin ta yake farawa inda ake samun tashabuh ina ne kuma harafi yake bambanta to kaga nan walau karihal kafiruna shine na farko walau karihal mushrikuna shine na biyu to kenan kafin ita take yamanta mi mimun daga nan sai ka riki da ka zo sai ka ce kam kafun mimun dama sai an ce kafun lamun mimun wannan ala hurufil tartibil hija in ta canza kuma sai ka juya domin inda mimun ce ta gabaci kafin ki ya zama to ala khilafi tartibi hurufil hijaiyya a baqara يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون تو نفركو سي أنك ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل كاغا شين تازو سنمي سنا عين تزو كاغا ونن ديريكي حروف الهجائية don an ce sinun shinun sadun dadun ta'un ba'un sai a ce mi sai a ce ainun kenan shafa'atun adlun na farko da mahakaki wala yu'khadhu minha wato tawattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun nabiyu kuma can in kattahi ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha shafa'atun aynun ta gabaci shinun kina an juyar da shi ala khilaf tartibi huruf al-hijab in baka gane ba kullun sai kai ta wahala mun gane ko mun gane ba wanga misali ne kawai da baku kullun ayoyi kalli wani harafi ne annabi ba sai ka gane wannan ya gabaci wannan kenan ko ya zamanto akan tsarin hurufin hijab yadda suke ko ko an juya shi in kai haka ka huta hey mun gane wannan kuma cikin suratul tauba sai ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim ko ba haka ba wa ya Allahu illa an yutimma nura a cikin suratul sai ce yuriduna li yutfi'u bai kawo ba am yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi ko kuma mutimmun nurahu akwai masu karata mutimmun nurahu to anan me yasa malaman balaga qur'ani sun kace yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahi suka ce nan ana magana ne kan kafirai na fata an fahimta an sun bayyana adawarsu shi ko yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahi nan ana magana ne kan musulmi ina fata an fice ne wanda yake munafiki to tunda yana boye wannan munafici na sai an kace li yutfi'u nurallahi kamar wannan lamukin taruna an boye an kuma wanda ya bayyana adawarshi wasu malamin balaga ta furari sun kaci sun kaci domin nan ana zancen ahalul kitabi ne na fata an fahimci ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun ko ba haka nan bane ahalul kitabi a wani lokacin kafirin su ai a zahiri suke yuriduna an yutfi'u sun bayyana amma nan waman azlamu mimman iftara ala allahi al-kadhiba ko ba haka ba wa huwa yud'a ila al-islam munafiki ne kidan an gane ko wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin yuriduna an gane ko li yutfi'u saboda munaficin su sai an ka boye ba a kawo an ba saboda an ta fi fitowa a fili harafi biyu ne lamun kuma harafi guda ne wasu malaman balaga haka sun kai tauke shi in ka ga dama ka karba in ka ga dama ka ajini na hada maka wallahu a'lam mun fahimta ibnu ashur shi ya kawo wannan an gane ko shi ya kawo wannan ra'ayi ban sani ba ko ya kawo shi a cikin suratul tauba a cikin tafsirin sa amma dai ra'ayin sa kamar yadda suka kawo mun ji wannan ko malam yace wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani al-mazkur al-mazkurati wadanda an ka ambata nau'uka kinan yana kuma ne zo ga al-anwa ba yana kuma ga al-bayani ba kun fahimta shi yasa ce al-mazkurati fihi wadanda an ka ambata a cikin wannan littafi an yuzkara anna shay'an sayaqa'u sai a bada labarin wani abu zai faru summa yubayyinu wuqu'ahu bil fi'li sai Allah ya nuna ya abu ka qaulihi fil an'am kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul an'am sai yaqulu alladhina ashraku da sannu mushrike za su ce lausha Allahu da Allah ya so ma ashrakna da ba mu shirka ba sai su kafa hujja da mashi'a alqawato abin nan alkauniyya ina fata an fice za su ce wa sarraha sai Allah ya bayyana qarara malaman zuri sun kace ya kurutas fin nahli a cikin suratul nahli bi annahum qalu dhalika sun faɗi wannan bil fi'li a aikace tabbas bi qawlihi wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay ko ba haka nan bane to anan akwai abu guda da ya kamata mu fahimta shine to Allah ya ce za su faɗa kuma sun faɗa to amma nan lafazin da akwai cikin suratul an'am ba shine akwai cikin suratul miba cikin suratul nahli na nahli ya fi ya fi tsawo ba wai yana nufin a'a waɗanda lafuzan da ya faɗa ba su za su faɗa amma za su faɗi magana kuma sun faɗa kuma wannan yaron qur'ani mu'jiza ne dan irin yadda suke da adawa da alqur'ani da Allah ce za su faɗa da alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba da dai sai su ce to kun ji ya ce za mu ce kaza kowa ya shiru kan wanda ya faɗi wannan mu ƙaryata shi amma Allah sai sun ka faɗa ko ba haka ba nan na farko kenan na biyu wannan zai baka cewa duk inda kan ji Allah ya ce sa sa sa sa sa to kadiba ka gani shin ya tabbata ko bai tabbata ba tunda Allah ya ce abin zai abku to tabbas zai abku ko duniya ko lahira ko kuma ya zamanto an faɗa musarrahan ko ko mustanbatan sai ya qulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha ko ba karan bane to me aka ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib to ai cewa an kai za su ci ba su faɗa ba to amma da an ka ce kullillahi al-mashriq wal maghrib ya nuna za su faɗan sun faɗa domin da ba su faɗa ba da ba a ce kullillahi al-mashriq wal maghrib an ka ba su amsa duk inda ce sa sa sa sa sa to diba ka gani ya tabbata ko bai tabbata ba sai kai istinbatin ayoyi kaga nan wa duk inda sun kazo cikin qur'ani kana iya samun misali akan haka wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ko ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah mu'min ne Allah zai musu rahama tabbas kuma ya tabbata Allah musu rahama don su shiga aljanna in dai sun mutu akan imani don ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha tabawwa min al-jannati haythu nasha duk inda kaga yazo kawai ka dauka sai kai tafsirin qur'ani da qur'ani ya yi ka tsaya ku ta jayayya da kai da wani ana ta kai da kawo a kawo hadisi ne ce a'a hadisan suna da amfani amma in kaga dan qur'ani ne sai ka ce mai to ga abin da qur'ani ce yanzu kuma mu je inda zaka ko ba ka nan bane an ce jibrilu ya zo cikin sifan mutum hadisi na sahih muslim ko ba ka nan bane imam al-bukhari ma ya kawo shi amma bai da tsawo iz tala'a alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura alayhi atharu as-safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhadhayhi fa qala ya muhammad hazuwa karshe da karshe da ya juya ce wato fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum ko ba karan bane to wai kaji wai mala'ikin da ya hidu da girma wai cikin hadisi wai an ce wai ya zo har ya zauna gaban manzo rasul ko ba karan bane kuma an ce shi na da sittu mi a ce na ko ba karan bane cikin hadisi fifike 600 to ya za a ce ya shigo kuma cikin duniya shikenan kaji banda ko ba karan bane to shi ko yanzu na in ka tsaya jan hadisi ka ce sayyidina umar da wani ne ba hoyar da zai yi ba gakka ba kanka wahala sai ka ce mai to yanzu bari ka ji mala'ikun nan da kake cewa ba su iya zuwa cikin surar dan adam cikin qur'ani da an kace sun zo cikin surar dan adam walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif فلما راى ايديهم كرعه ايديهم لا تصل اليه ناكراهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخاف ba ba ka ba ba ba ka nan bane falan ma ra'a aydiyahum la tasiru ilayhi nakira lokacin da yaga hannayensu ba sa cin abinci sai ya kyamace su ko ba ka nan bane da annabi ibrahima ya san mala'iku ne yana yanka musu dan maraki a a to an manzanni ne kuma mala'iku ne to ya anka Allah ce sun zo annabi lutu da sun ka zo mai shi ma bai gane su don cikin surun mutane suka zo walamma ja'at rusuluna lutan a can cikin an kabuce walamma an ja'at da an ka ce walamma ja'at nan an nuna akwai yan tazara an ja'at sun zo dab da shi shine bambanci tsakanin an kabuce da kuma suratul hud walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun asib kaga bai san mala'iku bane wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhziruni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayka bai san mala'iku ba ne ya yi taba kan shi wahala tun da inda ya san mala'iku ne sai ce to waye alhamdulillah ko haka nan ba ne to in ka ba shi ayi ƙorani ya sai a huta mun fahimta to nan ƙorani ne ce sun zo cikin suran mutane dan da sun zo cikin suran mala'iku da ba zai gane su ba to me yanzu bi kake su to kada ta ƙorani yanzu ina fatan kuna fahimta ka waye da ya san mala'iku ne sai ce waye wani an kai mai aihuwa bai da rago ranar ɗai babu rago biyu babu rago uku babu rago hudu babu rago biyan babu rago sauran kwana biyu yana zamane ko zuwa malice na sai an ka zo an ka cewa ne to har yaron nan da an kai hawa Allah ya mai da su haici wai to bari mu bar ta hakan bari mu je gaba wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani al-mazkurati wanda an ka ambata fi hadha al-kitab al-mubarak a cikin wannan littafi mai albarka an yuhila ta'ala ala shay'in Allah ya mayar da bayani yuhila asalin al-hawl shine abin da yake waya yuhila an kewayar da bayani ma'ana an maida shi shine al-ihala za ga malaman hadisi suna ihala an gane ko sannan malaman wato ilimi masu ce sun yi ihala ma'ana an maida zuwa can sannan akwai babi na ihala a cikin fiqh bashi yana kan wannan a maida shi zuwa wancan babi ne mai wahala karatu kadi ba cikin mukhtasar da sauran littafan fiqh an yuhila ta'ala ala shay'in Allah ya sake mayar da mutum akan wani abu dukira fi ayatin ukhra wanda an ka faɗa a cikin wata aya fa inna nubayyinu al-ayatil muhala alaiha da mu faɗi ayar da an ka juyar zuwa gare ta ka ƙaulihi fin nisa nan mallam bai ce al'ayatul muhalati ilaiha ba ko ba ka nan bane wanda zai zai tunanin wannan ko a wani lokaci ba zai bari sai an yi wannan an gane ko wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wal nisa'i wal bildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati ha ban ji ba ban ji ba bayani ne ake kawo da yace fa innahu nubayyinul ayati nubayyinul ayatal muhala alaiha malam bai ce nubayyinul ayatal muhalata alaiha ba me yasa bai kawo ta'un ba tunda aya ai mu'annas ne ko kawai garan bane to irin wannan ba dole bane wani lokacin ana iya kawowa saboda alaka shi da abin nan shine nake son in kawo maka irin shi cikin qur'ani وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها بسي الظالمة با الظالم القرية الظالم أهلها بسي القرية الظالمة با تنشنة المحال عليها كسا سمان مالا يكسكون اللارتي شيني نكسون مغاني أنغاني بو كقوله تعالى كما فضل الله كقوله في سفن النساء كما يدى الله تسكن سورة النساء ko wa qad nazzala alaikum fil kitabi imamu asim da yaqub sun karanta nazzala Allah ya saukar sauran sun karanta wa qad nuzzila an saukar sai da to alaka tsakanin wa qira'a da wacce qira'a al bayan wa tafsir ce waccan ta ce nuzzila an saukar muku asim da yaqub sun karanta nazzala Allah ya saukar an bayyana wani da ya saukar mun fahimta ko alaikum akan ku na ana rufin cikin littafi fil kitabi a cikin littafi ba ko an ka saukar ma kai tsaye ba an saukar ma manzon ku ya isa muku da sako an idza sami'tum idan kuka ji ayatin lahi ayoyin Allah yukfar biha ana kafirce musu wa yustahzabu biha ana izgiri da su fala taqudu ma'ahu kada ku zauna tare da su kaga Allah ya ce an saukar a cikin suratul nisa ayat 140 an saukar ko ba saukar ba wal ayatul muhalu alaiha ayat da an ka mayar da kai zuwa gare ta hiya qawluhu fil an'am fadar Allah a cikin suratul an'am ko baka ba wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsa ma ayoyin mu khada yahudu ay dakhala bi quwwa wa hajama kutsa ma ayoyin mu Allah ya tufa a'rid anhum ka kauda kai gare su hatta yahudu fi hadithin ghairi har sai sun kutsa har sun shiga cikin wata magana ina fata an fahimce ko baka da bari to wannan shine cikin suratul an'am kuma dama suratul an'am makkiya suratul nisa madaniya kaga ce nazzala alaikum an sabkan muku kenan an sabkan muku tun a can cikin suratul an'am wanda take mi makkiya mun fahimta yawwa wa min amsalatihi yana daga cikin misalan shi qawluhu ta'ala fil nahl fadar Allah cikin suratul nahl wa 'alal ladina hadu waɗanda suke yahudawa ko ba ka nan bane an ce musu yahudawa wasu sun ce saboda sun ce inna hud annabi musa ce waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana fil akhirati inna hudna ilayk wasu kace a an kira su yahuda domin kakan su yahuda ne wanda sun kashe tsotsan sa annabi yaqub sai zama to sun shahara da wannan sunan ko da ko da gida 12 yahuda ake cewa da yahudanci sai an kace yahudu da larabci an kai ibdal wasu kace a'a li'annahum yuhawwiduna ru'usahum inda qira'atit tawrah domin suna jijjiga kansu lokacin da suke karatun attaura ina fatan bizamci dun maganar ne malam amma dai mu dauki dai wanda ya ce inna hudna ilaika can kuma abin da ya saura yahuda da ma kakan suna yahudu sannan kuma suna jijjiga kansu duk babu laifi ya kaga na garo suna jijjiga kai lokacin da suke karatu attaura ba laifi duk a hada su gaba ɗaya tunda duk suna shiga ba laifi ka ba ka bane sha'ir ya ce ya abin nan qarifa dhanbi hudhud wasjud ka annaka hudhud ya ya kai wanda qarifar zambi ko ba ka nan bane wanda yake aikata zunubi hud hud ka shiriya ka shiriya wasjud kai sujada ka annaka hud hud kamar tsuntsunan da aka ce ma hud hud na fata fahimta طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني taraktul baba na buga koha hatta har lokacin da kalla matni matni baya na shine almatnu kalla ya gaji falamma kalla matni lokacin da matni baya na kalla ya gaji kalla matni sai ta yi min magana cikin isnadin hadisi ka karanta wannan as-sanad wal matan in malaman lokacin ka kuma wani rikici wallahi sai ka rikici sai a ce maka ira mai inna inna muhammadu sai ka ce a inna muhammadan da sai ce maka a i wanga na wato wa'ale yayi na rauni koko ya daga murya tai na wanga nuru tashdidi ce nuru tasdir mu'akkada inna muhammadun lalle tabbata muhammadu yayi rauni ba wancan na ba da inna muhammad muhammadan malaman lokacin suka ba wannan ko ba ka nan bane to ai hatta almuhimmu dai wa alal ladina hadu haramna ma qasasna alayka min qabl wannan al'umma ta yahudawa mun haramta musu abinda muka baka labari cikin suratul nahl wal muradu bihi ma qassa alayhi fil an'am abinda ya bashi labari a cikin suratul an'am fi qawli ko ba shi ba wa alal ladina hadu haramna kulli dhufur dukkan yahudawa wato yahudawa mun haramta musu kulli dhufurin dukkan abinda yake ba mai kofato ba nan zufur ana nufin duk wanda wato abin shi a haɗe yake farutan shi a haɗe suke kenan ko kofato ne ko ba kofato ba ne an fahimce ni yanzu kamar agwagwa ko mu ce kuti kun ga ai farutan haɗe suke ko ba haka nan bane to ita ma ta shiga ciki ba wai ana nufin zufur ba mai kofato dan da yawan ɗalibai sun ce abin da yake da kofato to in mai kofato ne to ai su waɗannan ba za su shiga ba ina fata an fahimta wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhuma kaga sai bayanin su waɗancan ga hukuncin su daban zufurna ana nufin abin da yana da faruta amma a haɗe suke in ka ce ka karanta zufur kawai ka fassara shi ne da kake so sai ka faɗa cikin hatsari don wani haka na shi ka fassara shi sai in yanzu ya jiya ce subhanallahi ai ka tsaya ka duba banna ta kai tai ka ba ka ba amma a gyara dan dukkan mummunan kuskure mun fahimta to me yasa Allah ya haramta musu shi ya ga maka yace haramna wa alal ladina hadu haramna ma qasasna alayka min qabl can kenan an bashi labarin to gashi nan wa alal ladina hadu haramna kullu bi dhufur an fahimta mun fahimci wannan da kyau ko to mi nan kuma sai mu kara da wani abu to bai wani illa da ta sa haramta musu su ba me yasa haramta musu sai faɗa a cikin suratul nisa'i fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katira kaje abin da yasa kaga sai ka hada ayoyin kowace ka gane ga alakar ta da waccan mun fahimta yawwa da wannan ne malamai suka ce ashe cikin littafin masu yin littafi su ce koma cikin babi kaza na yi bayani kan wannan to sun yi koyi ne da irin aikin Allah da ya ce wa alalladi na hadu haramna ma kasasna alaika min qablu kina in malami ya ihala ce can cikin littafi na kaza na ce kaza yi koyi da aiki irin na Allah babu kuskure akan shi kadiba cikin manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak ya kawo istinbat ya kawo irin waɗannan maganganu da malamai ta'silan wa tatbiqan in kana son ta'sil manhajul istinbat majistar da aka yi a saudiya ta fahad bin mubarak in kana son tatbikan sai ka ɗauki al'iklil fistin bauti tanzil na imam suyuti shi ko tatbiki yayi tun daga fatiha zuwa nasi in ka duk zaka tafsiri sai ka nemo daidai wata aya sai ka ɗebo inda imam suyuti ya istinbadi in ka gana maka ce suyuti ya ci in ka gana maka yi istinbadi sai a ci malamin ce ya karatu amma ka rinka cewa istinbadin na suyuti na ko ka bari sai in ka kare ka ce to wallahi duk istinbadin ganin yau duk cikin littafin suyuti na sai ka sanin da kai ɗaya ka yi shekara guda duk kasar littafin sai ka ce duk istinbadin suɗi na Allah ya kyauta mun gane wannan da ke ko kuma ya an ce za ka yi koyi da aikin Allah ba ana nufin kana irin yadda Allah kyau yadda zatin ka yi bambanta da zatin Allah haka ne ba ka iya aikin Allah amma da yake aiki ne mai kyau to in ka aikata shi ma yayi ina fata an fahimci mun fahimta dan an ce al-iqtida bi af'alillah ba ana nufin kana irin yadda Allah yayi ba a'a abu ne mai kyau Allah yi shi kai ma ka aikata ina fata an fahimci mun fahimci wannan mas'ala ce wanda an tattauna kanka Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata to ya shi ma Allah yana kyautata ko kama ahsana Allah ilayk to amma shin kyautata karta Allah ɗaya ce ba ɗaya bane don haka abu ne mai kyau sai kai koyi da Allah sai abin da shari'a ta ce in Allah ya kakkayi والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر to an ce Allah mai girman kai to kuma wannan ahana don ya ce izari sutura shi ce in ka ɗauke ta Allah zai walakantar da kai shi yasa duk masu girman kai sai Allah walakantar da su in bu su ba duniya da lahira Allah kai mu da sani eh ka kyautata kamar da Allah ya kyautata maka to ai shi Allah ya an nuna yana kyautatawa amma da taka da Allah ba dai bace kai taka yan guntuwa ce ta Allah kuma ba ta da iyaka shikenan kai tuhsin Allah yuhsin amma ba daina ba anta kana da ilimi an da ilimi amma ilimin ku ba daina ba wa innahu lazu ilmin lima allamnahu yace mun ba yana da ilimi amma wanda mun ka bashi shi Allah babu wanda ya bashi amma kai dan bana an kai ba ba kana bane arrahmanu ala al'arshi istawa da ita kan al'arshi to kuma ku yace wallazi khalaqal azwaja kullaha waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi daidaitan da kai akan dabba irin daidaitan da Allah ya kan al'arshi la ikhtilafu dhat والصفات والافعال والكيفيات dole mu fahimci wannan an gane ko hau amin amin to nan malin ya kawo wani bayani wanda bayani ya dan abin nan wa min amfilatihi ko qawluhu ta'ala fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah ko ba haka ba ولا تقربوهن ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض المحيض كنن ina dokar sha'anin haila jinin da ke da almahid daga hada ya hidu ko hadar ta hidu ko ko ba karan bane hadar ta hidu kina hada ya hidu na mahid asalin shi mahid sai zamanto da almasdar almimi yin haila almahid lokacin haila almahid wurin da ake haila duk sun shiga ciki kenan suna tambayarka akan jinin haila da wurin shi da lokacin da aka yi shi duk ɗaya in an samu ɗaya sai an samu ɗaya da an samu haila sai ta samu lokaci sai ta samu mi wuri in an samu wurin da aka yi haila yana tare da lokaci yana tare da mi tare suke attalazu to wannan sai Allah ya ce wa yas'aluka al-mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid kace adhan kazamta ne nan adhan ba ana nufin cuta ba don wasu ƴan Qur'ani sun ce adhan an kace cuta rashin lafiya ne kiran ta je ta yi sallah Allah ya ce allabina hum ala salatihim da'imuna da'ima aka ce ko da su yi sallah ya ce a akar maka Allah akwai at-tafsiru bil muqabil in yace mene tafsiru bil muqabil sai aka ce to da Allah ya ce qul huwa adan sai ce mi fa'tadirun nisaa fil mahid ko kaurace mu sai ce wala taqrabuhunna hatta yatahur ai bai ce inda cuta ce ko rashin lafiya ce wala taqrabuna hatta yushfaina yatahurna ba su da tsarki kai ko ka ce mara tsarki ta yi sallah da ƙwar'ani muka magana hawa mu ba mu ce zancen cin hadisi ka zo ka kama da matsala an ta zilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra nan ad-dalal bi ma'anan nisyan dan ya fassara shi ce an ta zilla ihdahuma fa tudhakkira bai ce fa tahdiya hal ukhra ba التفسير بالمقابل كي هترى in ba shi ba yanzu kana fadawa afa man kana mu'minan kaman kana fasikan to nan fasiki yana nufin kafiri don an yi muqabala bil imani wal fisq ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق تونن كافرci daban fasikanci daban ka gane wannan ba ka kana cikin matsala ha eh kanu min alladhina amanu yadhhakuna al ijram bi ma'ana al kufr ko ko ba haka ba tunda yace kanu min alladhina amanu kinanna al ijram bi ma'ana wato al kufr saboda an yi muqabalatin shi da al iman dole sai ka gane wannan kishi mumini ne ne kafiri to zaka ce innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakuna to kishiyan masu imani kenan nan al-ijram ma'ana al-kufr amma ba ko ne ijram bane al-kufr na fata an fahimci in ba haka kuke yi ba dai mai mu'tazila irin aqidun yan mu'tazila da yan khawarij da wani wanda yanzu da fara shiga cikin ilimi bai san ka'idodin ilimi kullun sai zo shi ta kawo mutane hayaniya shi ko bai giruna a ilmance ba da ya ginu ilmance da irin da mazuna bai kawo su ba wala taqrabuhunna ka kusance su hatta yatahurna sai sun tsarkaka ya nuna ba su da tsarki don bai ce hatta yushfaina ba to wanda bai da tsarki kuma ba a cewa yayi sallah don ya ce wa in kuntum junuban fatahharu ya nuna ba a yin sallah sai akwai tsarki me kake bukata amin wala taqrabuhunna hatta yatahun ko hatta yataharna imam hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta yataharna kenan asalin shi wa za taqrabuna hatta yatataharna ne sai an ka dauki ta'un an ka mai da ta'un sai zan to yataharna to na akwai maganganu na malamai ya tsohurna sai sun tsarkaka kenan jini ya yanki ya tsaharna kenan ya tsaharna sai sun yi wanka domin nan ya tsohurna jinin ya yanki sun tsarkaka wanka kira a ta bayyana kenan ka a kusanci sai sun yi mi sai sun tsarkaka da jini ya yanke ta halatta amma qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da shuba ta ce hatta yatahharna kina asin shi yatahharna ne an kai idgamu ta fi taha da taqarubil makhraj an gane ko ta nuna sai sun tsarkaka to sai sun tsarkaka wasu malamai suka ce da ta je ta dauki buta ta yi wanke gabanta ta yi tatahhur at-tatahhur lugawi wasu ka ce la at-tatahhur shar'i sai ta yi wankan yankewar jini hau sai sun kace to hamlul mutlaqa alal muqayyad wannan kira'a ta ce wanka wanga kira'a ta ce sai jini ya yanke wannan ta ce ko bayan jini ya yanke sai an yi wanka to kina sai a dauke sai an yi wanka kuma cikin littattafan tafsiri da komai kaga bayanai da malamai ba ni ne kawo wannan ba dan kakka zo ka waiwayo ni ina fata an fice gane ko ka diba ma anan kasa kasa kusa kusa kana diba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid akwai wannan bayani kuma ka diba duk cikin manyan manyan littattafan tafsiri zaka zo ka iske wannan bayani an gane ko to fa'ida ta taharna idan suka tsarkaka fa'atuhun da min haithu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku an gane ko malin yace fa inna mahallal itiyan wurin da anka ce al mu'abbaru anhu bi lafzi haisu wanda Allah ya furci da shi da haisu a cikin aya al muhalu ala al amri bihi wanda anka mai da umarni akan shi kuna wannan ushira ilaihi fi mawdi'aini ina fata an fahimce kenan min haisu amarakum Allah inda Allah ya umurce ku ta ina ne Allah ya umurce ku malin yace to gashi nan inda Allah ya ce nisaukum harthul lakum fatu harthakum an nashukum kenan ku zo musu ta inda Allah ya ce ku zo mata gonar ku malam zai bayani sati mai zuwa insha Allah ta'ala domin wajen harsu wajen noma ne wajen da ake sawa aini a girba harsa kenan kuma qur'ani bai taba cewa mahrusu ba wurin da ake noma sai ce abin noma sai ce harf saboda tafi dadin saukin fada وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أيوة محروث حجر حرث لكم أي محروثكم ورين da kuke noma ne amma sai ce harf saboda yafi sauki al'adlul balagi sai ka karanta shi me yasa aka cire wa kalma aka kawo wannan me yasa aka dauke wannan jumla aka kawo wannan me yasa aka gabatar da wannan an ka jinkirta babi ne mai fadi to me yasa ba ce kato ba saboda kato ba mahrufun bane in ka shekarar dubu ɗari kana tarawa da kato ba a samun da ba a hagona ta ba shi yasa Allah ce harsun dan a nuna maka ga inda wurin gona take dan haka ƴan luwadi ƴan luwadi da za a bar su can turawa su ci gaba da luwadi nan da shekara goma kare su ta kare China ta hi billion Afirka dama sun ci mana abu bina mun ka iya addolar istihlakiya le pays consommateur a kawo kwanon tuwo a buge sai an ga made in Turkey ko Nigeria abu na biyu a yi mace ciki da dare ta aihu shi kaɗai na muke to kaga idan suka ce sun kai talwa ƙato na can da ƙato turai mace na can da mace turai kaga mun huta shekara goma ashirin mun yi yawa su kuma sun ƙari sai suke son a a ce kaza kaza kaza ba mu yarda luwaɗi bari da sati mai zuwa cikin wanga sati da mun kauce an yi hudu bakan a rana ke ƙato sannan a yi kush a ce ga ta wai ta marasa lahiya ce tsohi waɗanda ba su iya tashi ƙarya na ba tsohira da ba su tashi ba kattan da ke zuwa turai da waɗanda yanzu annan afirka ana luwaɗi da su sai jujoyi sun ka saki dama ana luwaɗi da mutum wannan mani in yaje cikin dubura ko mace ko namiji sai ya yi tsutsa in ya yi tsutsa yanzu wannan tsutsa in ta buƙaci abinci ko dai ta ci gaba da cin duburan mutum tana caccakata ko kuma a yi mishi luwaɗi tun ana ba shi kuɗi ana bayar shi ne ba da kuɗi a yi mishi kyauta saboda dole tsutsa tana buƙatar maniyi yau da gobe an ci gaba da yi an ci gaba da yi sai wurin jijiyoyin su saki ko na mace ko na namiji sai abin ya yi baki sai ya yi ja sai ya rarraki daga nan shi kenan mutum bai zai iya rike kashi ba kenan sai zama to kashin ya samu lese fasi pat kaga kato ya halaka daga nan sai kush sai kaga mutum wai an ce wai kato na wai shi na da kush kato da kush wai ce to shi wancan tsoho shi na kwace shi ko ga kato daga yawo da wando da kushi ko ina ya samu shi daga nan sai kaga kato da turare kwalaba turare cikin aljihu don minti goma zuwa minti goma fes fes fes saboda can kasa babu kyawu to ba ka iya noma tun da nan ka mutu kuɗin da sun ka baka kuma yanzu ba a yi maka magani da su ɗan iron da an ka baka da yan dola da yan kuɗin da aka baka yanzu abin ya lalace shi ke nan da nan ka mutu tun da nan duniya in mutum bayan ne ba sai shi ɗauki ciwon sida masu luwaɗi suna ɗauka shi to daga nan kaga ai ƙato ya ƙare aiki shi ke nan wallahi wannan duk wanda ya kama wannan ya kama hanya halaka da haka ai hattara ina fata an fahimci hatta da bush bush dai da an shugaban kasar amurka duk ta'addancin shi ce wallahi shi bai da ruwani ba bush donald trump dai duk da ana ganin dai gitaittina wa rikitacci na ce wallahi bai da ruwani shugaban kasar zimbabwe robert mugabe kirista ne ce bai yarda da ruwani ba good luck jonathan shugaban kasar najeriya kirista ne ma ya ce bai yarda da ruwani ba ta waɗanda duk ba musulmi ba ne to mu kasashen mu da musulmi sai a zo a ce dole sun yarda da wani kato dan mai so shi kai can turai so da rake shi bas kowa ga soyayyar da luwaɗi shi sai can shugaban firaministan luxembourg ɗaya ne daga cikin kasashen turai yanzu matar shi kato na kato na shi yasa da an kai taro na suwa gabanin kasashen nato sai ka iske an kawo mata sun zo sai an ka samu wani kato cikin su sai an ka ce wannan mutumin abin da yasa aka kawo shi shine matar shi firaministan luxembourg luxembourg kuma tana cikin nato kato na shi ka tarawa da shi ministan transport na america yanzu shi matsayin mace na kato na an mijin shi shi yasa da zai kama rantsuwa aiki sai da ya english ya yi presentation shi ya ce i present you my husband duniya yana mata presenting husband kato mijin shi sai ya kwanta kato ya kwanta da shi kuma shi wa wanga duk cikin development shi ke duk cikin cigaba shi ke development ina development kato ya kwanta da kato an rara ke katta to yanzu in so ka yawa waɗanda kenan mu ba mu samu noma lamari ya baci mutum na tahiya babu ibai iya sallah babu noma babu dako babu kwanciya mai kyau tunda yanzu idan ya zama to kashi na da lise fasi yoshi mutum zai kwanta haka kaga babu inda zai kwanta sai dai shi da ciki to kullum ka ta kwana da ciki ka mutu mutuwa tsayi wanga abu ai wanga azaba ita ishi mutuwa nan duniya Obama da ya je ce mama kisa da ya sanya shi ce a'a wannan ya saba ma al'adam bai ce addini ba saboda bature ya yarda kace abu ya saba ma al'adar ka amma bai yarda kace ya saba ma addinin ka ba na ba zan rubuta ta amma suna nan suna ta dubara sai an halatta shi ta hanyar demokradiyya a ce majority ta zaba a ba manya manyan dubitoci kuɗi su yarda haka ko kuma ta hanyar kafafen yada labarai a je a yada shi ko ta hanyar desan animo waɗannan asima yan kwallar go ai kun gane su ko waɗannan rusum na karikaci ana nan yanzu cikin fina-finan da ake samu yara sai a sa irin wannan abin kato yana tara da kato don yara su tashi da wannan ana nan wasu proje sun amso proje na kuɗaɗe saboda su zo cikin kasashen musu koya mutane irin waɗannan abubuwa cikin proje proje suna yawo ƙauyuka da ɗausar wurare da suna koyar da zina amma abin luwaɗi suke koyarwa duka wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ta haka kaka sa tsammanin akwai hanya guda da za su bai ya za a bar karatun qur'ani ya za a yi gidan giya su yawa ya za a yi gidan casa su yawa ya za a yi gidan zina su yawa ya za a yi gidajen luwadi su yawa ya za a yi a ce a maida addini gehe bai da wani tasiri ya za a yi a hallaka manya manyan malamai wanda suka san duniya saboda a bar mutane cikin duhu ya za a yi program na tsari na makarantu ya zama to babu wata ka'ida duk abin da kaga dama shine za su aikata wa tsarin su duk yana nan Allah kai muna kariya bari mu bar wannan mas'ala sai sati mai zuwa in akwai rayuwa sai mu tashi wajen wa min amthilatihi qawluhu ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah dumi akwai bayani mai yawa dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh